الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce da ta daidai da sha biyar ga watan jumadal ula hijira na da shekara 1434 daidai da 27 ga watan march shekara ta 2013 wannan shine kasar na 34 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin tadwini sunna wallafar ainihin wato professor matsar az-zahrani Allah madaukakin sarki gafarta mishi idan ba manta ba muna albabu sani babi na biyu wanda yake magana akan tadwini sunna fil qarnaini al-awwali was-sani al-hijrayaini bayani dangane da tarihin rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a karnuka biyu na musulunci karnin farko da karni na biyu yaya rubutun sunna ya kasance mun ji kuma za mu ƙara ji a inda malam zai ƙara tattake mana wuri insha Allah ta'ala cewa tarihin rubutun sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fara ne da umarnin annabi kuma a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma sahabban shi su ne suka fara yin wannan aiki sa'annan tabi'ai sun yi tabi'u tabi'ina sun yi duk wani nassi da ke hana rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun ji cewa bai tabbata ba in dai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne sai hadisi ɗaya wanda malamai suka kai suka komo wanda wannan sabani ya faru hatta tsakanin imam al-bukhari da muslim a daidai inda imam muslim yake ganin wannan hadisi na abu sa'idin da ke cewa la taktubu anni ghayra al-qur'an in ba alkur'ani ba kar ku sake rubuta wani abu daga gare ni ko kuma man kataba anni ghayra alqur'ani falyamhahu wanda da ya rubuta wani abu in dai daga gare ni ne ba qur'ani ba to ya shafe shi wannan hadisi yana cikin sahihu muslim ya inganta amma imam al-bukhari yake cewa ba annabi ne yayi umarni ba magana ce ta ainihin sahabi abu sa'id al-khudri a daidai lokacin da imamu muslim ke ganin cewa a'a magana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce a inda na tabbatar mana da cewa maganar da take daidai ita ce maganar imamul bukhari wannan hadisin ingantacciyar magana mauqufi ne a ƙarƙashin wannan maganar tana nan kenan akan cewa babu wani umarni da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da hani da annabi ya yi dangane da cewa kar a rubuta hadisi to duk sauran waɗansu hadisai da za a kawo maka to waɗannan ba su tabbata ba idan maganganu ne daga sahabbai ko tabi'ai su kuma mun faɗi ainihin wajihinsu waɗanne irin ma'anoni ne suke ɗauka bayan duk da mu gama tattauna waɗannan abubuwan malam ya yi ta kawo mana misalai dangane da irin yadda sahabbai suka rubuta littattafai da takaddu da waɗanda suka rinka yaɗawa a tsakanin ainihin ɗalibansu a yau sai malam ya ce salisan abu na uku dangane da matsalolin da malam yake bi yana gutsutsura mana su ɗaya bayan ɗaya wadda matsalar farko wadda yake wa wannan ainihin wato lamba ta fara ne tun daga farko-farkon wannan babi in ba ku manta ba a inda ya ce tadwini sunna bada a fi hayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan matsala ita ce na gama tattake mana matsala ta biyu wadda yake bi yake wannan ainihin lamba ita ce saniyan juhudu sahaba fi tadwini sunnatil mutahhara wa naqliha ila al umma kwazan da sahabbai suka yi wajen rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama mai tsarki da kuma yaɗa ta ga al'umma a yau sai ce salisan juhudu tabi'i na fi tadwini sunnatul mushrifa ƙwazo da ainihin wato tabi'ai suka yi wajen rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai daraja talaqqa tabi'una rahimahumullah as-sunna tabi'ai sun koyi sunna daga ainihin sahabbai baliddina kullahu an sahaba ba ma sunna ba kadai addini ma gaba ɗaya sun koye shi daga sahabbai alkiram ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yarda faqamu bi muhimmati tablighir risala min ba'di shuyukhihim waɗannan tabi'ai sai suka tsayu da muhimmancin isar da wannan saƙo bayan malamansu su ne sahabbai su waɗannan tabi'ai suka isar da waɗannan saƙonni ilan nasi kafa zuwa ga duniya ko kuma zuwa ga mutane baki ɗaya fakanu khaira jilin ba'a da zalikal jil don haka sai tabi'ai suka zama su ne mafi alherin zamani su ne mafi alherin al'umma bayan wannan al'umma ta malamansu su ne sahabbai وقد بذل جيل التابعين في خدمة السنة وتدوينها وحفظها جهودا كبيرة حقيقة ودنا الأمة تتابعي سنقبا تد هدمة dangane da ainihin wato sunna da rubuta ta da haddace ta hidima wadda take da kuma ƙwazo wanda yake babba wa fi ma yali namaziju min tilkal juhud malam ya ce ga misalai na irin wannan ƙwazo na su waɗannan ainihin sahabbai ayi tabi'ai awalan na farko alhassu alattizami sunna alaltizami sunna kwadaitarwa da tabi'ai suka ta yi game da riko da sunna wa hifziha da kuma haddace ta wa kitabatiha da rubuta ta wa tasabbutu fi riwayatiha wa tasabbutu fi riwayatiha da kuma tabbatar da riwayar ta kafin a kai ta a tabbatar tukuna domin kun ga a can baya ba a yi wannan magana dangane da sahabbai ba saboda a zamanin su babu wannan rikicin amma a zamanin tabi'ai kenan wannan yake nuna ƙwararren ɗalibi baya zama muƙallidi domin in ka ce iya abin da malamin ka ya koya maka da irin salon da ya koya maka irin shi ne kaɗai abin da za ka tsaya to ya nuna ba ka ɗauki hannu daga malamin ka ba domin ta yiwu shi ma irin yadda yake karantar da kai ba haka aka karantar da shi ba saboda bambancin wuri da bambancin zamani a zamanin tabi'ai irin wannan kwaramniya ta ƙarya da makamantansu ba ta bayyana ba amma da ƙarshen rayuwarsu ta zo sai ta fara bayyana to sai ɗalibansu su ne tabi'ai suka fara ganin yadda malamansu sahabbai suka sauya salo to da su kuma suka waye gari suka zama malamai to sai zama suna kwaɗaitarwa game da riko da sunna suna haddace ta suna rubuta ta sannan kuma kafin su kai ta ga wani sai sun tabbatar tukuna ina fata an gane sannan wa sama'iha da kuma tabbatarwa wajen jinta hatta wajen jin sunna a tsaya a ji da kyau tukuna ko an fahimta da wannan ne zaka ga irin yadda ɗaliban ilimi a yau suka samu kansu wallahi akwai gyara mai girma a ciki saboda gaggawa ba za ta yiwu ga irin wannan manhajin ba kaga dai na farko kwadaitarwa game da riko da ita haddace ta rubuta ta tabbatar da ita wajen riwayarta da jinta da kuma yadawa a lokacin da kake saurare kake ruwaitowa ka natsu ka ji abin daga bakin malaminka da kyau a lokacin da ka je za ka karantar ka natsu ka karantar da kyau wannan shine kuma ya sake transforming ya sake juyewa a cikin malamai da suka zo daga baya su kuma sai zama in za su karantar a littafi sai sun tabbatar da ingancin littafin zuwa ga wanda aka ruwaito daga gare shi abin ya sake tahowa da aka zo lokaci na bugun inji sai an tabbatar da cewa wace irin taba'a wace irin nuska wane ne ya ta haƙiƙinta sannan duk da haka sai malamin ya yi nazarinta waɗannan abubuwan ba ma jin su a wurin da dama daga cikin malumma musamman a wannan ƙasar tamu me yasa saboda gaba ɗayan wannan ilimin ko labarin shi bai kai da yawa ga waɗanda suke malanta a ƙasar nan ba da haka mutum zai zo ce zai sanya muku riyadu salihin zai sanya muku bulogul maram zai sanya muku umdatul ahkam kawai zai ce ku siyo umdatul ahkam ne kawai zai ce ku siyo riyadu salihin ne amma riyadu salihina wace taba'a a taba'ar wane bugu a bugun ta haƙiƙin wa to domin mai domin ana so a karantar da abin da nagarta waɗannan ɗabi'un ne na sahabbai da tabi'ai suke juyewa daidai da kowane zamani domin me domin a ci gaba da abin yanzu misali mafi yawanci ku ɗauki wannan magana da gare ni kuma ku je ku isar da ita dangas mafi yawancin software na hadisi gurɓatattu ne in ba duka ba har yau ban ga cd kwaya ɗaya da aka fitar a hadisi ba wa ma aksaraha in ba na iya cewa a makarantar nan kaf muna da su kuma din na bincike su mafi yawancinsu shirme ne a ciki za a ce maka maktabatul sunna maktabatul alfiya maktabatul kaza maktabatul shamila duk in ka je kana nazarin tafan sai ga duk shirme ne a ciki duka ban san kwaya ɗaya wadda zan yi wa tazkiya ba amma saboda babi na magana shi yasa na ce mafi yawanci shi yasa na ce in ba duka ba duk sidin da ka gani an ce an tattara hadisai an tattara littafai kaza na'am ga sunan kan a jimillance za mu ce eh muna murna an kawo sauki amma wallahi in an bi babi na wannan ilimin na kiyayewa da tsarewa ko wallahi sharri ne ya da waɗannan sidina suna nan kaf ba waɗanda ba mu da su a makarantar nan kaf na gaya muku the most latest muna nan duk da su kuma duk wanda na abin nan sai na sa na yi nazarin shi wani lokacin tun daga littafin farko a shafin farko za ka fara ganin shirme saboda littattafai ne kawai za a biya ɗauka kawai sai a ba yaro typist kawai je kakai typing da ya gama ka gama eh kawai shi kenan sai a harba shi akai ina fata an gane wasu ne suke dan yin wani aiki kawai wasu yan wakafiya da suke nuna kamar wakafi suke shine sukan yi scanning to in Allah ya sa littafin da suka yi scanning din littafi ne muhakkak kamar blogul maram na Samir sai suka yi scanning din shi sai suka sa kamar umdatul ahkam al-kubra ta samir sai suka yi scanning din ta suka sa to irin wannan ne kawai za a tsira amma in dai kawai za a ce ne kawai za a dauko littafi tafsirin ibnu kathir kana karanta sai kai ta ganin shirme a ciki amma na gaya muku wannan abun fa zaka je kai hira da malami dubu har waɗanda adiyaul hadith was sunna har waɗanda ke ƙarya sun karanci hadisi sun iya hadisi su kaza ne su kaza ne zai ce maka bai taba jin labarin wannan na gaya muku wannan magana ta fi a kirga ranar farko da ibrahim dan nijar ya zo wuri na a garin na yau kusan shekara shida ko bakwai ya nemi ni tallan shi mai sai da littafai ne kaza kaza kaza kaza kaza sai ne mishi wannan tambayar wallahi jama'a kamar wasa ma ni ne mishi shine ya ja hankali na ma na lura abin ya buge shi na ce mishi a amma wace irin maɗaba'a waɗanne irin ta haƙiƙi kake kaza kaza sai shiru sai ce haka sai ce gaskiya yana son ya gaya min duk wani malami da ke kano da duk wani malami da ke najeriya nan kusa yana mu'amala da shi amma ba a taɓa mishi wannan tambayar ba na ce a bar mu da malamai mu ɗaliban ilimi ne ko ɗan ƙanzo ko ɗan dagwa-dagwa amma na ce zan sai littafi wacce irin ɗaba'a misali kana da riyadu salihin sai ce e wacce irin ɗaba'a ta haƙiƙi wane iri sai ce shi wallahi ba a taɓa mishi wannan magana ba kawai dai duk malamin ya ce a kawo littafi kawai aka kawo an ya ga sunan bulugul maram riyadu salihina umdatul akam ibnu kafir sai sai ba shi kuɗi wannan musiba ce babba ta saba wa manhajin malamai gaba ɗaya jama'a ta saba wa manhajin malamai gaba ɗaya wannan irin mummunan ɗabi'ar ko ita ce ta sake zama transformed kuma game da yadda ɗabi'unmu suke sai ba ba ga mafiyancin hadisanmu matattu ne kamar kumba kamar katanta ma'anar wannan magana shine me ka dubi lokacin da mutanen nan yan bid'a suke faye karatun littafin tambihul gafilina tanqihul qauli durratun nasihina a kusan duk wanda ya bude baki zai magana zaka ji hadisin ƙarya zai kawo me yasa saboda waɗannan littattafan su ne source ɗinsu haka yanzu da aka ce ana ahli sunna da aka zo ba a tacewa haka za- yanzu misali ba zan boye muku ba domin dama mu da ke bin manhaji na ahli sunna haka muke ba ma kara kome ne yanzu ana ta gasa karatun qur'ani wanda ake sawa daga tashar sunna ko a sokoto ne ko a zamfara ne ko a ina ne wallahu a'lam amma za ga duk yaran gaba ɗaya suna yin karatun alqur'ani ne akan hanya ta yan bid'a duka har yanzu ban ga kwaya ɗaya wanda na ga ya zauna ya zo- inda ni eh, eh, alkali ne yana zama ya fara zan yi disqualify nashi ya tashi ya fadi ya koma garinsu ba wannan bid'a ne za ka yi karatun ƙur'ani kai haka الرحمن علم القرآن خلق لي هذه بدعة منكرة بدعة منكرة الطرطوسي yake cewa ku kiyaye at-tartusi a cikin littafin shi al-bid'a wal hawadith yace wannan bid'ar musulmi daga kasar Andalus su suka fara yin ta saboda kusancin su da kiristoci kiristoci suna karatun injila suna yin irin wannan suna yin irin wannan to sai na ga wata shegiyar ɗabi'a da abdul abdul abdul sami ne ko abdul abdul basit ya kawo wata bid'a ta abdul basit da za a zo ana yasin wal qur'anil haki a ja ayoyi kaza in ya suke sai a ce Allah sai na ji yan Najeriya sun fara na ce kaga dan Najeriya shege ne wajen son foreign ideology duk abin da ya zo daga ƙasar waje ko to dan Najeriya kawai sai amsa wannan irin shegantaka haka za ka ga in yayo yayo yayo yayo yayo abdul Abdul basit ko sai ka ji yan misra sai ka ji an ce allah wai wai mu ma an fara ni wallahi a wannan gasar karatun qur'anin naji suna yi to daga nan ne za ku gane wallahi fa sai an yi check and balance in dai waɗannan abubuwan an ɗauka ibada ne ko to a tsaya fa a binciki yaya ne malaman farko suke yi mun taba gayyato wani malaminmu da dadewa ya zo muciya za a yi wani wa'azi haka wa'azi ne ne ko menene a makaranta ce dai dan a nan makaranta a unguwarmu malam muhsin khan malami ne a ƙarƙashin jama'atu nasrul islam mabu'ufi ne wato rabitatul alamil islami ta turo shi jama'atu nasrul islam sai aka sa shi yana karantawa a wannan makarantar jama'atu college na fata an gane to ni lokacin na zuwa na daukan karatu a wurin shi to sai aka gayyato shi akwai wani wanda yanzu da nake magana da zan faɗe shi kun san shi lecturer ne lokacin shi aka sa ya karatu malam ya zo kawai ya zo zai karatu kawai sai haka sai rike hannun shi haka sai sai sa hannu kamar zai kira sallah ya fa yana fara sai Muhsin Khan ya taso daga inda yake sai fulge hannun shi haka sai kuma yana karatun yana wani haka sai musu ne zuwa tsaye da kai shi haka kai bid'a to duk sai ka kasa gane ina waye ya koya muku haka limamai a ƙasa hausa fa ban san ko kun san wannan sharrin ba yanzu Allah ya gyara mana limamai a ƙasa hausa da mu ce karanta ghayril maghdubi alayhim wala ralin sai dan yi haka akan me har yanzu suna kadawa sai ga dan wani kada kai kamar jangwalagwa da ya dan yi wani ha duk shegantaka ce kawai wallahi babu asali wallahi dole a bari wallahi malam yake cewa سبق أن ذكرت طائفة من الأمثلة على ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول عند الكلام عن عناية التابعين ومن بعدهم بالسنة النبوية yace bayani ya gabata da na ambaci wani yanki na misalai wato na ambaci wasu misalai ala zalika game da irin wannan kwadaitarwar na gabatar da misalai a baya cewa tabi'ai suna da kwadaitarwa game da riko da sunna da haddace ta da rubuce ta da tabbatar da ita wajen haddata wajen riwayata da wajen jinta a fasli na biyu na wannan babi na farko a lokacin da nake magana an inayati tabi'ina wa man ba'dahum bi sunnatin nabawiyya game da irin kula da tabi'ai suke da waɗanda suka biyo bayan su da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa udhifu huna to baya kun ga can ya- yana gabatar maka da cewa ya gabatar maka da irin waɗannan misalai ko to anan kuma zai ƙara amsilatan mimma lam umassil lahu hunaka misalan da ban buga su a can baya ba wa huwa hassuhum ala kitabati sunna shine kwadaitarwar da sahabbai ai tabi'ai suke yi game da ainihin rubuta sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya sa kun fahimci abin da malai yake cewa a wannan wurin kun ga ya ce zai mana bayani ne danga- bayani ne dangane da kwadaitarwa game da riko da sunna da tabi'ai suke yi da haddace ta da rubuta ta da kuma tabbatarwa kafin ka ruwaya ko kafin ka saurara daga malamin ka. sai ce to ya kawo duk misalan waɗannan abin da bai kawo misali a can baya ba shine kwadaitarwar da tabi'ai suka yi game da rubuta sunna to gashi zai kawo alif ya ce روى الخطيب بسنده من عدة طرق عن الإمام عامر الشعبي الإمام الخطيب أبو بكر البغدادي كنا يا رويتو دا إسنادش تهنيوي دا داما دا الإمام عامر الشعبي أنه كان يقول الإمام الشعبي يا كسنشينا شوا إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط idan har ka ji wani abu to kai marmaza ka rubuta shi koda a jikin bango ne فهو خير لك من موضعه من الصحيفة يا فيك بش عند يكي أجكين تكدا يا فيك بش عند معنا أنا كرنت للتافي سيكا جوانا أبو مي فائدة كو to in marmaza ko a jikin bango ne ka rubuta shi ya fi ka ce za ka bashi domin ka bashi yana rubuce a jikin takarda baka riga ka nakale shi ba bayan lokaci mai wa ma kamanta a ina ne yake a cikin littafin ɗaya kenan ko kuma a'a yana jikin takaddan ne ma shi abin ɗungurungum to rubuta shi a bango domin malamin yana ganin rubuta shi a bango ya fi nagarta fiye da barin shi a cikin takadda ɗayan waɗannan maganganun guda biyu yake nufi ko duka sai yake cewa fa innaka tahtaju ilaihi yawman ma wataran zaka buƙaci wannan abu magana farko ita ce tafi zama daidai shine duk abin da ka ji ana karatu a wani littafi in yana da fa'ida ko karka bar shi a cikin littafin ka ware shi don haka ka samu abin da ake kira ainihin kurrasa ko notebook wanda za ka rinka notin kana jotin abubuwa masu fa'ida wani ikon Allah da haka fa malamai suka rubuta waɗansu littattafai da dama don haka za ka ga kun ga irin yadda kuke zaune ɗin nan wallah ya saba wa yadda ɗaliban sunna suke tun da har zuwa yanzu tun da ɗaliban ahalin sunna duk inda za a gan za gan su da littafi ko to za a gan shi da wata ƴar kurrasa li taqyidil fawaid imma al masmu'a min al mashayikh imma al manqula min al kitab akwai malamin da yake baya cikin lesson plan ɗin shi bai shiryo wata magana ta hikima a cikin karatun shi ba yana cikin karatun ne zai yi maganar sai ta zama magana ce ta hikima da ilimi shi kan shi da za a tambaye shi an jima ya manta ta sai kai sauri ka rubuta yanzu in ka tafi kasashen saudiya misra ina ne ana karatun hadisi haka zaka ga kowane ɗalibi yana da irin wannan kurrasa ana cikin karatu sai ga yana rubuta wasu fawaid waɗannan fawaid din ba kuma irin yadda muke ɗaukan su very rough ba in ya je ya watsar a'a zaka je ka same a ɗakin shi sai ga ya ware wata kanta sai ka ga ya sa ainihin alfawaid yana a ajiye su haka ya sa date a ranar kaza da malam yake karantar da mu turmizi a nan ne ya magana kaza haka sai ka ga ya zo ya shirya su wata rana sai ga ya zo ya ɗauko su ya kakkaɓe sai ka ga ya gyara su sai mai da su littafi akwai abubuwa da yawa da ibnu hajar ya rubuta a cikin bulugul maram zaka je yana cewa malamin su zainuddin al-iraqi yana karantar da su tirmidhi ko yana karantar da su bukhari ya faɗi wannan maganar karshen ta wannan maganar iraqi bai taɓa rubuta ta a wani littafi na shi ba amma ibnu hajar ya nakalto ta hakanan littafin ibnu hajar wanda ya kamar sharhi za a ce ko ta'aliki akan ainihin littafin ibnu salah da haka ne ibnu hajar ya rubuta shi ali hassan da ya ta'aliki akan littafin nukhbatul fikar da nuzha ya ce da haka ya samu waɗannan abubuwan daga albani so ina son ku kiyaye wannan maganganu lallai ne duk abin da ka ji yana da fa'ida to kai marmaza ka rubuta shi ko da a bango ne don wata rana za ka buƙace shi to ina son ina fatan ku saba da wannan ka ɗan samu ɗan littafi misali bari ku ji hikima za ka yi kawai ka je kasuwa ka siyo menene 2a shine english ko na yara wannan ba mai gida-gida ba sai ka je ka siyo mai abin nan sai ka je ka siyo dozin guda kowanne karatun littafi sai kai mai guda daya ka sa sunanka sai ka sa sunanin nasa'i sai kai attachin din shi haka da sunanin nasa'i duk ran da zaka zo karatun sunanin nasa'i sai ka zo sai ka ainihin kaza kaza kaza kaza ina fata an gane wannan kuma sai ka hada shi da tadwini sunna wannan ka hada shi da tafsiri wannan ka hada shi da risala wannan ka hada shi guda goma sha biyu nan duk sai ka rarraba su sai zama duk ran da zaka zo yana nan tare to duk ran da aka gama karatun wannan littafin wannan kurrasar taka imma ka je ka tara ta a wani wuri imma ba haka ba sai ka samu gam sai ka makale ta tare da littafin shikenan wato ilimi ta'ahudin shi ake yi tattalin shi ake yi manajin din shi ake ba haka ba sai tarwatse ko an fahimta jama'a abinda wannan magana take magana kenan wannan bayanin da ya dauko shi ya dauko ne cikin littafin taqyidul ilmi shafi na ɗari. yake cewa ba an al-hasan al-basri daga al-imam al-hasan al-basri qala al-imam al-hasan al-basri yace ma qayyida al-ilmu bi misli al-kitaba ba attaba ma qayyida al-ilmu bi misli al-kitab ba attaba qayyade ilimi ba attaba tsare ilimi da irin littafi ba ba abinda ake tsare littafi a shi irin ilimi ba abinda ake tsare shi irin littafi kun ga har yau wannan maganar haka take yau akwai da dama yara da aka haife su waɗanda suka tashi a duniyar kwamfuta ta yanzu ko su suna da yaƙini game da kwamfuta amma ko su waɗanda ke kera kwamfuta suna rubuta ta ko ba su yadda da ita ba sun ce a duniya ba abin da yake flexible irin kwamfuta ba ma'ana barin faɗi da hausa ba abin da yake aikin banza wajen rashin amintuwa da shi wajen tara bayani irin kwamfuta domin yanzu yanzu nan za ta iya samun matsalar da za ta ja maka in baka yi hankali ba sai kai hawan jini sai ka mutu sai ka gama tattara abubuwa kap sai a ce ta yi crash ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza duk wasu technology da ake faɗi na retrieving data wasu ba su iso mana ƙasan nan ba saboda haka sai ka rasa ya za ka yi don haka yana da kyau bari ku ji idan kana rubuta littafi ko da Allah ya maka baiwa ka kware game da kwamfuta akan kwamfuta kake rubuta ko in ka rubuta ka rubuta ko sai kai printing din shi on a hard copy akan takarda sai ka ajiye sai kuma ka ci gaba in ma dai wani tsautsayi ya faru ga wannan sai zama tsautsayin ba zai wuce shafi uku ne ka rasa ba amma cewar ka yi back up ka yi duk wannan back up din gaba ɗaya bala'i na iya samun su gaba ɗaya Allah ya sa kun fahimta wato ina son ku gane muhimmancin tsare ilimi a littafi ne fiye da duk wani memory chip da wani memory kaza memory kaza fiye da internet fiye da kaza saboda haka ka ba da muhimmanci shi yasa nake ganin wasu waɗanda ba su san muhimmancin littafi ba a yanzu sai ka ji mutum ya ce wai me za ku yi da littafai irin wannan duk ga littafin akan kwamfuta wani ya taba faɗa mana haka to da na tashi sai na musadamance shi da waccan maganar sai na ce mishi ai mu ko waɗannan din sai waɗanda aka yi ta haƙiƙi balle waɗannan waɗanda shirme ne galibi waɗanda suke cikin sidina da sauransu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye akwai aiki fa jama'a akwai aiki don haka Hassan al-Basri yake cewa ma qayyidul ilmu bi mithlil kitab babu abin da aka taba tsare ilimi da shi wanda ike irin littafi inna ma naktubuhu linata'ahadahu ai muna rubuta shi ilimi ne a cikin littafi domin mu kiyaye shi domin mu tsare shi wannan magana ma tana nan ainihin khatib al-baghdadi ya ambace ta cikin taqyidul ilm malam yake cewa jimun wa an sa'id ibn jubair qala sa'id dan jubair yace kuntu aktubu inda ibn abbas fi sahifati hatta amla'aha nakan ta rubuta abubuwa a wurin ibn abbas cikin takarda ta hadin cikata thumma aktubu fi zahari na'ali sannan sai in daga bayan takalmina kuma sai in ta rubutawa ma'ana takardar da nazo da ita notebook ya cika sai in rasa ina zan yi sai in dauki takalmina zahar inda ke taka kasan sai in share shi sai kuma in ta rubutawa shi ma ya zama takarda kaga ba zan taka shi in koma gida ba kenan thumma aktubu fi kaffi shi ma takalmin na in ya cika sai in koma a cikin tafin hannuna ma ina ta rubutawa ina ta rubutawa duk waɗannan maganganun suna nan a cikin taqyidul ilmi shafi na 102 da sauransu anan ne khatib al-baghdadi ya faɗi na ina zahar eh zahar oh sama eh saman takalmin sama ba inda ƙasa take taka ba na afwan dalun وعن صالح بن كيسان قال صالح بن كيسان يجي اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم من هدو دا زهري منا نيمان علمي فقلنا نكتب السنن muka ce bari din mai ta rubuta sunnoni duk inda muka ji sunna daga annabi mu rubuta fakatabna ma ja anin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai muka rubuce duk abin da muka ji daga annabi muka rubuce shi thumma qala sannan sai kuma ainihin shi zuhur ya ce naktubu ma ja'a an ashabihi fa innahu sunna kai mu rubuta abin da sahabbai ma ya zo daga gare abin da ya zo daga sahabbai ma mu rubuta fa qultu ana ni salihu dan kaisana sai na ce laisa bi sunna fala naktubu abin da ya zo daga sahabbai ba sunna bane ba za mu rubuta ba qala salihu yace fakataba wa lam aktub zuhuri sai ya yi ta rubuta duk abin da ya ji daga sahabbai ni kuma sai ban rubuta ba fa'an jiha don haka sai nasara wadayya a tuni kuma al'amari na ya watse na fata an gani al'imamun zuhuri kenan ha malam yake cewa wa an ibn shihabin zuhuri har wayo ibn shihabin zuhuri yake kala yace laula ahadithu ta'tina min qibal al-mashriq ba don wasu hadisai da ke zuwar mana daga wajen gabas ba in ya ce gabas yana nufin iraki basra kufa nan ne wuraren da hadisan ƙarya suke tahowa a wannan lokaci nunkiruha waɗanda waɗannan hadisai muke kyamarsu la na arifuha don ba mu san su ba ma katabtu hadisan wala azintu fi kitabi da ban rubuta hadisi ba kuma da ban yi izini wajen rubuta shi ba abinda wannan magana take nufi shine ku yi marmaza ku rubuta ingantattun hadisai yadda in matattu sun zo muku kun san su yace to ba dan waɗannan hadisan ƙarya da ke tahowa daga bangaren gabas ba an fahimta waɗanda muna kyamar su to da ban rubuta ba domin waɗannan dai da muke da su mun san ingantattu ne to amma tunda haka ne bari mu rubuta sai mu ce wa ɗalibanmu to duk abin da kuka gani ba wannan ba to ƙarya ne na fata an gani ha'un wa an ibn shihabin wawun yace rawal khatib min iddati turuqin an muawiya ibn qurra muawiya dan qurra kale yace kunna la na'uddu ilma man lam yaktub ilmahu ilman mu ba ma daukar wanda bai taba rubuta ilimin shi ba a matsayin ilimi wato wannan maganganun malam yana kawo su ne don ya nuna maka muhimmancin da tabi'ai suka ɗauka da kwaɗaitarwa wajen rubuta ilimi ga shi har wannan na cewa ai mu mutumin duk da bai taɓa rubuta ilimin shi ba ma ba ma ɗaukar ilimin ya zama ilimi ko kun fahimta jama'a wallahi jama'a akwai albarka a cikin rubuta ilimi kwarai da gaske kuma akwai albarka a wajen tattalin ilimi da adana shi ba don wannan rubuce-rubucen da magabata suka yi ba ina tabbatar muku a yau da ba a samu waɗanda za a kira su malamai ba balle ƙwararru to kuma ilimi ɗin imamu zuhuri daga waɗancan maganganu ya ne maka magana akan kenan dole a rinka sanin me ake rubutawa tun daga wasu hadisan ƙarya na tahowa shi yasa ya ce bari a rinka rubuta ingantattun don a gane cewa waɗannan ba daidai ba ne kenan a cikin ilimi dole akwai mai akwai tacewa ba komai ake rubuta ba saboda matsalar in ka rubuta idan ba daidai ba ne wani yana ɗaukar cewa ai da ba daidai ba ne da ba a rubuta ba shi yasa kullum nake kwabar waɗanda ba su nuna da ilimi ba game da rubutu suna ganin rubutu abu ne mai sauƙi sai ka rubuta ɗan abu kaɗan sai ga ga cewa kamar yadda za ku zo ku ji ga suhuf na tabi'ai waɗanda suka rubuta wasu da rubutun hannunsu har yanzu suna nan a duniya me kake tunani in shirme suka rubuta sai wani ya ce shirman ne za a samu shekara dubu da rubutawa ba wanda ya ce shirme ne sai ku to yanzu za ka je kowace makarantar islamiyya sai ka samu wani malami ya ce wai yana rubuta littafi wallahi jama'a a yanzu haka kuna ji na yi tahazibin littafin nan saboda muna son yaran nan namu za mu karantar da su shi littafin durul bahiyya shi sa na sa typist da mana typing din shi sai in bi duk inda na abin nan sai in sassoke sai in gyara amma wal ina da yakinin abin da ne ko amma wallahi gaba na faduwa yake ba ni da shakkar ko shaukani ne ya dawo duniya in ce mishi ga littafin shi na yi tahzibi waɗannan matsalolin dukkan su marji'in su hadisai ne da'ifai don shi da kanshi ya faɗi a cikin nashi sharhin da yawa wannan littafin na haka ba ni da shakka akai amma wallahi duk da haka ko ɗarɗar nake amma wallahi wani in kaga yana rubutu ko ka ce shi ne annabi Allah yana mai magana ne kai tsaye yana rubutawa durar bahiya jama'a a iyakar sani na shine littafi mafi inganci na fikihu amma duk da haka akwai matsaloli waɗanda suke nau'i biyu waɗanda ba daidai ba ne a littafin matsalar farko akwai matsalolin da yake asalin su hadisai ne da'ifai shaukani da kanshi shi ya faɗi don wani abu da shaukani ya mana shine da ya rubuta littafin sai yi wa littafin sharhi ya sanya wa littafin addarariyar mudiyya in ya zo sharhin sai ya ce wannan matsalar saboda hadisi kaza kuma shi da kan sai raunata hadisin kaga yana nuna mana shi yanzu ba irin ahalari ba ne da mai ahalari zai yi magana an ka ce asalin magana hadisi ne mai rauni sai wani ya ce ya kai ka sani to wannan mai littafin ya ce maka hadisin da ya dogara da shi mai rauni ne to da mun yadda mun amintu mun kudurce ba a hujja da hadisi mai rauni sai in jawa ita matsalar biro aka Allah ya sa kun fahimta ma'ana na soke ta kenan ko kun fahimta haka ne wa littafin gaba ɗayan shi idan aka gama tayafin mini sai in duk inda ne ɗin nan sai na zo editin kawai sai in share shi in na gama sai in yi wa littafin ainihin wasali a haka shi kenan sunan da na sanya wa littafin muhazzab muhazzab durar muhazzab durar albahiyya kenan lil imam al-allamati shaukani hazzabahu fulanu fulanu fulanu kaza kaza kaza a cikin muqaddima din na zayyana yaya aka yaya aka amma ina gaya muku ko wannan abin da ne ina da yaqini ba ni da shakka ko kadan kuma ba na tsoron littafin ya je ko da gaban shaukani ne inda yana da rai amma duk da haka ko kalbi wajilun ne na ɗarɗar wani za ka same shi yana shakkar abin da ya rubuta ko amma yana da confidence kuma ko kuma kai kana ganin shi kasan shi kan shi bai san me yake rubutawa ba amma kuma da yaƙini yake rubutawa Allah ya sa kun fahimci maganganu ina san nuna muku muhimmancin rubutu amma kuma ina nuna muku haɗarin rubutu daga wanda bai cancanta yayi ba daga abubuwan da suke nuna min rashin cancantar mafi yawancin waɗanda suke yi ɗinko da ka ɗauka tun daga mukaddima za ka gabe da manhajiya menene methodologin da ya biya wannan aikin ba zai bayyana ba yanzu ibn hajirin ablogul mara ya faɗi manhajin shi ai kaf to kaga rubutu na malami ke to amma kawai ya rubuta littafi amma babu manhajiya sai dai ce ya rubuta wannan littafi don ɗaliban makarantar islamiyya a bisa wanne tsari menene ka'idoji yaya ka zaba ruwan shi da wannan shi kenan illa ta ɗaya kenan da ke cikin durul bahiya illa ta biyu akwai mas'alolin da yake asalinsu dama marji'insu ijtihadi ne dama ba su da nassi to da shaukani ya tashi kuma sai ya rajjahantu akan maganar da take marjuhiya ce ma'ana sai goyi bayan maganar da take mai rauni ce tare da cewa dama maganganun dukkansu maganganu ne na ijtihadi to amma da ya tashi sai ya karkatu zuwa ga maganar da take wadda take ba mai karfin ba duk irin waɗannan maganganun gaba ɗaya na ciccire su a ciki saboda yara za a karanta akwai haɗari ka karantar da yaro abin da bai inganta ba akwai haɗari ka karantar da shi kuma ka ce mishi wannan abin bai inganta ba ba a wa yaro haka a babin tarbiyya ko kun fahimta jama'a don haka sai dai ka tace abin da ya inganta kawai ka karantar da shi in ya so in ya girma ka karantar da shi kowane irin tarkace ne don yanzu kwakwalo shi za ta ya ɗaukar wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne to wannan fadi yana daga cikin ƙalubalen da ke kanmu a matsayinmu na ɗaliban ilimi a ƙasan nan mu tashi mai maganin waɗannan matsalolin saboda haka ina ƙara nuna mana mu ba karatu kawai muke cewa a yi ba me muke cewa a yi ingantaccen karatu don karatu ne ga masu karatu nan ko'ina yanzu da asuban nan kowace anguwa an kunna lasifika karatu ake amma daga ciki wanne ne ingantaccen karatu wanne ne karatu mai alkibla shine abin da muke nema to malam yake cewa a na'am saniyan tadwinuhum lis-sunna fi suhuf abu na farko can malam ya bayani dangane da cewa ko kwadaitarwar da tabi'ai suke game da lazimtar sunna to anan kuma sai ce tadwinuhum lis-sunnati fi suhuf tabi'ai sun rinka rubuta sunna a cikin takaddu kamar yadda malaman su sahabbai suka rinka yi intasharat kitabatul hadisi fil jil at-tabi'ina ala nitaqin awsa' malam ya ce rubuta hadisi ya yadu a cikin al'umma ko kuma a zamani na tabi'ai a bisa da'ira mai fadi mimma kana fi zamanin sahaba fiye da zamanin sahabbai dama haka abin yake misali yanzu malamanmu da so gabace mu a nan ina maganar malamanmu na boko ba su yi amfani da kwamfuta ba mu da kwamfuta ta zo ta samu da mun dan girma mu kuma muna amfani da ita kaga mun dan dare su da wancan to waɗannan ɗalibai da mu kuma muke karantawa yanzu 'yan sakandare da 'yan firamare amfani da kwamfuta a cikin harkar karatu zai fi yawa fiye da mu kuma to shi yake nuna maka mai haɓaka a cikin ilimi kun san cewa akwai tsofaffin da mota ta zo ba sa shiga akwai tsofaffin da ba sa shiga mota ko ta tsohuwa a muciya yalwa ba ta shiga mota sam ba ta shiga mota har ta mutu kuma ikon Allah daidai kofar asibitin nan na kwata a nan ne mota ta kaɗe ta ta mutu ba ta shiga mota ka gani to 'ya'yan tafa za su shiga mota to jikokin tafa ƙarshen ta wata ran sai an samu wani jikanta da ya kera mota kuma ko kun fahimta abinda wannan magana take nufi shine sahabbai sun rubuta sunna tabi'ai sun rubuta sunna amma rubutun sunna ya fi yawa a cikin tabi'ai fiye da malaman su sahabbai domin ku gashi sai ce iz asbahatil kitabatu mulazima domin rubutu din sai ya zama dole li halaqatil ilmi almuntashara wato sai ya lazimci ya zama lazimi abin ya zama jiki ga dukkanin makarantu na ilimi waɗanda suka yadu fil amsar a cikin garuruka al-islamiyya na musulunci anavak a wannan zamanin sai da aka waye gari a zamanin annabi annabi baya rubutu mafiyancin sahabbai ba su iya rubutu ba ba sa yi waɗanda suka iya rubutu daga cikin sahabbai galibi ƙananan sahabbai ne irin su abdullahi ibn umar da irin umar ɗin da makamantansu da aka to zamanin tabi'ai sai zama mafi yawanci in ba dukkan tabi'ai ba duk sun iya rubutu kuma suna yi to kaga me wannan yake nuna maka tunda duk sun iya rubutu ko mafi yawancin su to kaga ɗaliban su fa rubutu zai yaɗu a cikin su yanzu misali da yawa tsofaffin lecturori da ake kiransu professors da doctors a duk inda suke a duniya ko larabawa ko turawa ko rasha ko faransawa da yawancinsu ba sa amfani da projector a wajen lecture kasan dalili saboda ba su iya typing ba ba zai iya typing lecture shi ya zo ya hada muku a jikin bango ya muku lecture ba shine asalin sirrin don haka za ka ga har yanzu yana bin tariƙa ne ta kudama zai zo ya rubuto abin shi da hannu ya zo ya nemi ku lacca ya nemi ku rubutu tun da za a samu laccara yanzu ko balarabe ko bature ko ba faranshe ɗan shekara 25-27 shi kuma za a ga rubutun ma wahala shi yake sha shi kuma zai zo da laptop ɗin sai jona kawai sai ta muku lacca da haka wannan yake nuna maka me kenan nan gaba ba za a sake yin rubutu a aji ba ba za a sake yi ba domin hatta allunan yanzu akwai smartboard da in ma rubutun ne ko da hannu zai rubuta abin da zai rubuta yana ɗage hannun shi sai koma rubutun inji sau da haka nan gaba kaga dai chalk ya fara hutawa dai da daɗewa tukuna chalk to wannan maka da ake ganin shi shi ma zai tafi da hannunka za ka rubuta tun da yanzu dai ga handset dan kuna gani datin ana yau mai alkalami ka dan zana ya mayar maka yanzu da hannunka za ka rubuta abin da kake so kana ɗage hannunka shi kenan sai koma da shi rubutu irin na inji to kenan nan gaba za a dena kawai zai zo ne yana cikin yi muku sai ya raba allon biyu da hannun shi nan yana shutin muku abin da ya zo muku da shi nan kuma yana muku da hannu yana yi kuma yana koma yadda yake so wannan duk ne muku misalai ne a zamanance don ku gani ba su taba ganin annabi na rubutu ba sai dai zane sun ga annabi ya yi zane wannan yana daga gwarancin da na ji dewa ba abin nan sai ka ji mutum ya ce zai je zana jarabawa ba a zana jarabawa rubuta jarabawa ake yi annabi bai iya rubutu ba amma annabi ya iya zane shine gashi nan a cikin hadisin ibnu hibban wanda al-imam ibnu mas'udin ya ruwaito cewa da annabi ya karanta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu yace sai ya zane dogo haka sai kuma ya khutut kananan zane gefen shi haka yace wannan ita ce hanya Allah nan kuma hanyoyin shedan ne a kowace hanya kuma akwai shedani yana kira zuwa gare ta yanzu wannan zane ne annabi sallallahu alaihi wa sallam to annabi ya iya zane amma annabi bai iya rubutu ba sai za ku daina cewa na zana jarabawa ka ka kwafsa mugun gwaranci don ba zana ta ake ba don ko fine art kake ko architect kake ba zanawa kake ba rubutu kake amma a cikin rubutun ne zane yake shigowa to rubutun shi ya galaba kenan gwaranci ne ba hausa ba ce Allah ya kiyaye na'am wani ma dan shigantaka sai ka ji ya ce na karta wai na karta to na karta haka fakke na'am na'am abinda wannan magana take nufi jama'a a zamanin tabi'ai abinda ya sa rubutu ya fi yawa fiye da zamanin sahabbai saboda rubutun ya waye gari ya zama kowane malami ya iya shine abinda ya sa na kawo muku wannan misali yanzu ba kowane lecturer ne ya iya projector ba ba kowane lecturer ne ya iya typing ba to za a waye gari nan gaba kowane lecturer ya iya typing kowane lecturer ya iya kaza ya iya kaza to shikenan za a yi watsi da biro shikenan za a koma paperless Allah ya sa kun fahimta haka a da makaranta annabi in ka zo za ka samu da malamin da ɗaliban duk a zaune ake ba littafi da haka ake karatun Allah ya sa kun fahimci haka ba littafi annabi bai taba rike bulugul maram ko riyadu salihina ko askari ya musu karatu ba da ka ake yi su kuma da ka suke dauka da tafiya ta tafiya sai aka fara samun irin su abdullahi ibnu amr in annabi yana faɗi su suna rubutawa kun ga abu ya fara sauyawa to da tafiya ta tafiya kuma sai aka samu rubutu ya fara bayyana cikin sahabbai da aka tafi aka tafi zamanin tabi'ai sai rubutu ya karu to sai ya zama a cikin garuruka na ilimi baki ɗaya ko ina rubutu ya karu sai malam ya ce wala allamin asbabi zalika tawassu ma yali mai yiwa daga cikin sabubban wannan yaduwa da yalwatuwa ta rubutu sune dalilan da ke zuwa kamar haka alif na farko intisharun riwayat yaduwar riwayoyi da yawa wanda a da babu an gane watulul asanid da tsawon isnadi domin da isnadin ɗaya ne kawai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me zaka rubuta qala rasulullahi shine isnadin ka kawai saboda kai ne wa kai ne sahabi wanda ya faɗa ka ji to amma yanzu haddasana abubakar ibn abi shayba qala haddasana sufyanu qala haddasana fulan qala haddasana fulan qala haddasana kaga me yiwa mala yana kawo dalilan da ya jawo dole rubutun ya yadu ne wa kasarati asma'ir ruwa da yawan sunayen masu riwaya wa kunahum da alkunyasu abuwa ne ummu wance wa ansabihim da kuma nasabarsu al-bukhari al'ambari alkaza misali an fahimta jama'a kun ji dalili na farko daga cikin dalilan da ake gani ya jawo yawaituwar rubutu zamanin tabi'ai ba'un dalili na biyu da ake gani waɗannan dalilan fa assumption ne wato ana ana zaton kaza ne ko kun fahimta ana zaton abin da ya ja kenan don haka ya ce wa la'alla من أسباب ذلك التوسع ما يلي با موت كثير من حفاظ السنة من الصحابة رسوار ديوا دقا جكين محدة سنة دقا جكين صحابي وكبار التابعين دقما من يم أينهن تابعي فخيف بذهابهم أن يذهب كثير من السنة سيأك جسورا تفيا سو to za ta tafiyar da sunna mai yawa wato mutuwarsu za ta sa sunna mai yawa ta tafi sai aka yi ta rubutawa aka yi ta rubutawa aka yi ta rubutawa wannan yana daga ku yi haƙuri da wannan magana zan faɗe ta ta nemin ciwo ni ma ba don naso in faɗi ba yana daga cikin asarar da ahalis sunna suka yi mana akan ilmomin abubakar gumi da ilmomin malam ja'far ba a ɗauki waɗannan mutanen da muhimmanci a rayuwarsu ba don haka yanzu na na ne maka wannan magana ba togaciya ba wani karatu da za a sa na abubakar gumi ko na malam ja'afar kowaye kai sai ka karu kowaye kawai wannan maganan ni na gama gamsuwa da ita ne conclusively nake faɗinta abinda za ka ce da dukkan abinda malam abubakar gumi ya karantar an sajjala wa musulmi shi da dukkan abin da Ja'far ya karanta an sajjala musulmi shi da musulmi sun samu ilmomi masu yawa kenan duk lokacin da aka ji tsoron idan wane ya rasu za a yi asara ilmomi masu yawa sai a dubi a wannan zamani wace irin fasaha ce ahadas da za a bi a tattare wannan abu tsohon kasar ne ran nan na malawa bakar gumi suka sa saura wata biyar ne ya rasu ya yi tafsirin suka sa shi a tashar sunna amma wallahi sai da malam ya warware matsaloli matsaloli sun fi talatin a ciki tun ina kwance sai na tashi na zauna me kake tunani da an tattare duk inda kyamara take a lokacin nan za a iya zuwa a siyota amma sai ba a ba abin muhimmanci ba ko kun fahimta jama'a da kamata ya malawa bakar gumi yana fitowa kofar gidan shi in zai fara magana sai a kara abin magana da zaran zai fara magana kawai a dauka abinda abu lailatul asar yi wa albani kenan duk duniya ba wanda ya albarkatu da yi wa albani wannan hidimar sai abu lailatul asari tun yana saurayi bai wuce shekara 18 ba ko 20 da wani abu duk inda ka gan shi a duniya yana dauke da tape recorder kuma yana na kofa albani yana fitowa dama sai danna shi za ka ji tsofaffin kasusan shi na shekara arba'in suka ji shi saurayi ne kama bi tasjilihi wa kaza wa kaza abu lailatal asari allahu akbar rannan sai na jena kama bi tasjilihi wa ce allahu akbar manya sun tsufa maza sun tsufa ya tsufa har yanzu yana nan da rai amma ya ce duk wani abu da ya sajjala na albani ya ce yana nan a wurin shi kuma ya san ina yake ya biya katalogin nashi haka ake yi haka ake yi saboda da dama wasu malaman ba su faɗaka game da susi wa kansu haka ba ko kuma al'amura sun musu yawa imamu ahmad kaga da ya faɗaka me yayi imamu ahmad da ya faɗaka sai marmaze rubuta littafin musnad sannan ya samu ɗan shi abdullahi ya mai da shi shine memory chip din ya haddatar da shi ba kowa ne yake faɗaka game da haka ba Allah ya sa kun fahimci wannan magana dan haka tsoron rasuwa da aka yi ta da yawa daga cikin waɗannan hufazu suna cikin tabi'ai sai ta sa sai aka yawaita rubuce-rubuce sai aka yawaita rubuce-rubuce wannan maganar ina gaya muku tukuna ba za ku karku yadda da ita tukuna wadda ne akan abubakar gumi da malam ja'afar ku je ku saurari duk wani kasar da kake da shi na abubakar gumi je kaka saurara a matsayinka na ɗalibin ilimi na gaya muku magana ce wadda na taba jinta a bakin abubakar gumikam amma sai ga wani mahauci ne ba malami ba jahili sai ga shi ya yi mata kyakkyawar fahimta yana faɗinta ko ba da jima wannan ba sun zo wani aiki makarantar na yana faɗi ya ce dafawa tana da albarka da yake jahili ne zai maganar ba ta ilimi ba ya ce dafawa tana da albarka muna samun kuɗi a ciki saboda da sai mu kadai da muka gada ya ce to habubakar gumi sai je karanto wata aya cewa ai annabawa ma sun yi fawa to tun da ya zo ya faɗa wannan ayar sai kowa ya shiga fawa sai sana'ar ta zama bata da albarka kajin da magana sai sana'ar ta zama bata da albarka ma'ana tun da kowa ya shiga tun da annabawa ma suna yi yanzu kaga nan shi wato sai in ka saba zama da jahilai ne kai zaka iya ruwaito magana ka gane abin da yake nufi dan jahili ne to shi abubakar kuma duk abin da ya faɗi aya ce amma ba aya ce malai malam ne yake cewa ku daina kyaman mahauta sana'ar fawa ai hatta annabawa sun yi to shi yanzu wannan a wurin shi tunda jahili ne to aya ce ko kun fahimta to abin da nake so ka gane yanzu kaga wannan maganar fa ilimi ne wanda da shi malamu bakar gumi ya waro rigingimu dewa mun tashi ana mugun kyamar mahauta sai a ce mahauci e kare ne in kana so ka gani leka sarewa haka abin nan ko sai a ce e za ce amma in ka leka za ka mutu ka ji karya an ce maka in ka leka za ka ga mahauci ya zama kare amma fa kana leka kai kuma za ka mutu an hana ka leƙa amma an lazimta maka ka yadda kaga jahiliya kaga mugunta to da wannan sai aka kyamatar da waɗannan generation na mahauta a ƙi ba su ‘ya'ya a ƙi mu'amala da su a ƙi kaza a ƙi kaza a ƙi kaza to yanzu dubi wannan magana ta ilimi ce ko sai ta raba wannan gaddamar to irin waɗannan masu ilimin za a basu su mutu ba a kwashe wannan ilimin ba bari in gaya muku turawa in suka samu irin waɗannan ko ba wai suna sajjala abin da yake rubuta ba kawai shi kan shi ne suna sake riborin ɗin shi ko kuma in ce su sake cloning ɗin shi sai su ce bari a sake ƙera irin shi sai a ciri wani nama nashi sai a je a ririta shi sai wani mutum irin shi ya fita don a sake samun wani mai baiwar irin wannan ba wai abin da shi wannan ɗin ma ma'ana a sake maimaita irin shi ma saboda sanin kimar ilimi in bature ya san wannan ina musulmi ba za a san wannan ba amma alhamdulillah sanin muhimmancin shine ya sa kaji gashi suka yawaita rubuta abubuwan da ke faɗe waɗannan malamai suke faɗe saboda tsoron rasuwarsu jimun ba'afu malakatil hifzi ma'an tisharil kitaba bainan nas rauni na ƙarfin hadda tare da yaɗuwar rubutu a tsakanin mutane ma'ana lokacin da hadda ta yi rauni sai kuma aka ga game ga rubutu to shi kenan sai kuma aka karkata zuwa ga rubutun wa kasaratil ulumil mukhtalifa sannan da kuma yawan ilmomi masu yawa kaga a zamanin annabi me kawai ake hadda qur'ani ne hadisi duk abin da annabi ya faɗi in ba qur'ani bane hadisi ne da tafiya ta tafiya fa zamanin sahabbai su aliyu suka zauna suka tsara nahawu tafiya ta yi tafiya na hausar balaga adam to ilmomi sai suka fara yawa yau kafin ka kirga sai ka ji ana lissafin ilmi wajen guda nawa to kaga tunda abin yana da yawa to yana buƙatar an rubuta shi ina fata an gane dalun zuhurul bid'a wal ahwa bayyanar bid'a da san zuciya wa fushuwul kazib da kuma yaduwar ƙarya fahifazan ala sunna to domin kiyaye sunna wa himayatan laha da kuma tsare ta min an yadkhula fiha ma laysa minha akan cewa abinda ba cikin ta ba kada ya shige ta shuri'a fi tadwiniha sai aka fara rubuta ta Allah ya sa kun fahimci wannan dalilin bayyanar bid'a da kuma bayyanar son zuciya da bayyanar ƙarya da kuma yaduwarta to za ta sa in ba a yi marmaza an rubuta ilmomi ba za a waye gari ilmomi za su cuɗanyu da me da bid'a kamar yadda yanzu al'amuran suke yanzu ɗazu abubuwan da nake faɗi kenan yanzu ilimin tajwidi ya cuɗanyi da bidi'o'i masu yawa ilimin fiqhu ya cuɗanyi da bidi'o'i masu yawa ilimin lugha ilimin tauhidi ya cuɗanyi da bidi'o'i masu yawa me kake tunani da malamai ba su rubuta sun tace ba sai ya zama ana karantar da shi ne kawai da abin da aka haddace to kuma gashi yana gurɓacewa daga nan za ka gane muhimmancin rubutawar saboda mai saboda yaduwar bid'a yaduwar son zuciya yaduwar ƙarya malaiki cewa ha zawalu kasirin min asbabil karaha sannan gushewar da yawa daga cikin dalilan da suka sa aka kyamaci rubutawar in ba ku manta ba a babi na ƙarshe-ƙarshe ko a fasulla na ƙarshe-ƙarshe mun ɗauko wasu tabi'ai da ke kyamar a rubuta sunna ko to dalilansu da ya sa suke kyamar mafi yawancin dalilan sai suka gushe sakamakon haka shikenan hatta waɗanda ke hanawa sai ga su kuma suna cewa a rubuta ko suna rubutawa mala ya ce waƙad kutiba fi hadhal asri min as-suhuf ma yafuqu al-hasr a wannan zamani na tabi'ai an rubuta takaddu ko littattafai waɗanda suka fi ƙarfin a kirga su wa kan zakara Dr. Mustafa al-A'zami babban malami Professor Mustafa al-A'zami ku kiyaye in ka ji an ce a doktor na sha faɗa muku wannan in an ce a doktor to professor kenan in ku kaga an sa dalun kawai dalun kawai to doktor akwai bambanci tsakanin professor da doktawa ne dukkan professor yakan zama dokta ne amma saboda researches da seminars da wasu abubuwa da ya ta presentation da publication sai a upgrading din shi sai a ce ya zama professor sai dai unfortunately ana cin amanar mukami na professor fa don mukami na professor ba political title bane is an academic title idan jami'ar Bayero ta Kano ta baka professor idan ka koma aiki jami'ar Abuja ita kuma za ta ce bata baka ba don haka sai a daina kiran ka professor yanzu in kai ritaya kuma sai a daina kiran ka professor don yanzu kai ba professor ba so ba sarauta ba ce ka mutu da ita na aiki ne aiki ya kare matsayi ya kare kama alhaji ne yanzu dukkanmu nan kusan mun je hajji to mu yanzu ba alhazai bane amma yanzu nan kana fita sai wata ta ce maka sannan alhaji kuma sai ka ansa ƙarya ne a can ne maka kake alhaji ka dawo Najeriya kai ba alhaji ba ko kun fahimta jama'a yanzu sai ka ji ana cewa professor Jerry Gada professor Jega a'a waɗannan professors ne a inda suke a da amma yanzu ka dawo INEC a to sai a koma na ce mishi Dr. Jega ba professor bane kuma professor Morris Ewu a da ne amma yanzu ka dawo kana aikin siyasa kai ba professor bane so jami'a ce za ta ɗauko ka har wani lokacin ma kai mata sharaɗi za a ɗauke ka aiki a to za ta baka professor sai ta ce to tana so ka gabatar mata da publications ɗinka da kaza da kaza da kaza to sai ta ce eh ta yadda za ta baka professor to amma kun ga na ji wannan bayanin da dama mai yiwa wani yanzu yake jin shi amma dai yanzu ina son mu dubi abin a larabci ne a larabci in kaga sun sa a doctor ko to in ka zo sai ka fassara shi da professor in kaga sun sa dalun kawai sun yi full stop to doctor za ka ce shine kawai bambancin karka ɗauka dalun ɗin nan da suka sa abbreviation ne na addoktor a addoktor professor doktor shi kuma doktowa ne da haka in ka zo nan addoktor da alif dalam addoktor professor nan kuma dalun sai ka ce doktor Allah ya sa kun bambanci addoktor mustapha al'azami professor mustapha al'azami ya ambaci adadan kabiran min hafi kitabihi wato ya ambaci sunayen littattafai da takardu da aka rubuta a zamanin tabi'ai masu yawa a cikin littafin shi mai suna dirasatun fil hadisin nabawi wato darussa game da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa aktafi huna bi zikri namazija min tilka as-suhuf malam yace bari in takaitu anan da ambatan wasu misalai na irin waɗannan takaddu allati kutibat fi hadha al-asr waɗanda aka rubuta su a wannan zamani na tabi'ai wahid sahifa aw suhuf sa'id ibn jubair tilmidh ibn abbas akwai takadda ko takaddun sa'idu dan jubair almajirin ibnu abbas ne tabi'i ne isnan sahifatu bashir ibn nuhaik katabaha an abi huraira wa ghairihi sahifar bashir dan nuhaik ya rubuto ta ne daga hadisan da ya ruwaito daga abu huraira da wani sahabin thalisan ha thalith suhuf mujahid ibn jabar تلميذ ابن عباس قال أبو يحيى الكناسي قال أه ابن جبر كو تلميذ ابن عباس سيكما تكدم مجاهد بن جبر الماجري ابن عباس قال أبو يحيى الكناسي كان مجاهد يسعد بي إلى غرفته مجاهد ينا توقع ناي شقدني هرتكين داكنشي فيخرج كو فيخرج إلي kutubahu sai ya fito min da wasu littattafai nashi fa an saku min sai in kwafa daga cikinsu wato kenan mujahid yana da irin waɗannan takardu da ya rubuta an fahimta jama'a rabi'an ko ar-rabi' yace sahifatu abi zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus al-makki tilmizi jabir ibn abdullah yarwi nusqa anhu wa an ghairihi aidan sai takaddar abu zubair Muhammad dan Muslim dan Tadrus mutumin Makka almajirin Jabir wannan da ake da matsala da shi kullun in yayi an ana daga Jabir ina fata an gane yana ruwaito ta daga Jabir kuma yakan ruwaito daga wani Jabir khamisan sahifatu Zaid ibn Abi Unaisa ar-Ruhawi ita ma wannan sahifa ce da aka rubuta ta zamanin tabi'ai sai sahifatu abi qilaba allati awsa biha inda mautihi li ayyuba sakhtiyani abu qilaba da yazo rasuwa sai ya wasiya wannan ga ayyuba sakhtiyani cewa a bashi ita mewa da tana boye a wurin shi da ya ga zai rasu sai ya ce gashi na baka ya baya wa ainihin ayyuba sakhtiyani sabi'an wa asabi sahifatu ayyuba ibn abi tamima as-sakhtiyani wannan sahifar to ko wannan ko kuma wata tashi ko waccan da ya gada wurin malamin shi ko kuma shi ma ya rubuta tashi a zahiri tashi ce ya rubuta sannan sai kuma sahifatu hisham ibn urwa ibn zubair hisham dan urwa dan zubair gashi nan waɗannan suhuf din biyun ƙarshe din nan gashi malam ya ce ana samun wasu kwafi daga cikin su a cikin maktabatu zahiriya to kaga duk abin da aka ce ana samu a maktabar zahiriya ko sai ka zo ka duba wannan littafin na albani Allah ya sa ban dauke shi ba da Allahu na ji na dauke shi na yi wani aiki da shi ko akwai ainihin abin da albani yayi na abin da na maktabatu zahiriya sarki ya tabbata ga Allah da ya gama karance littattafan kaf a wannan zamanin sai ya zauna sai wa littattafan firasa cewa in kana neman abu kaza yana wuri kaza abu kaza yana wuri kaza abu kaza yana wuri kaza ina fata an gane ana nan littafin ana na dauke shi ina jin nayi gida da shi wani aiki ne da shi Allahu musta'an an gane to zaka iya samun su in ka tafi maktabatu zahiriya waɗannan maktabat din ban dai san zahiriya ba Allah ma ya kiyaye yanzu in ba su bombin dinta ba don waɗannan yahudawan da suka tsara waɗannan abubuwan da su da waɗannan 'yan tawayen na daga cikin maqasid din duk wasu ma'asir al-islamiyya sai aje a tada rikicin aka tada rikici kafin wani lokaci sai aje a ta jajjefa ba ma ba mai irin waɗannan wuraren na fata an gane ba mu san halin da maktabatu zahiriya take ciki ba maktaba ce wadda yake malamai suka tara littattafansu sai suka adana to sai kowa in ya ga ya kusa rasuwa sai kwaso littattafan sai aji masu wakafi masu kuɗi sai zama a duniyar musulunci a wancan lokaci babu kamatta to a wannan maktaba albani ya rayu ya ta karatu har saboda naci sai da ya kai sun yanka mabudi sun bashi domin kafin su fito aiki shi ya fito za su tashi kuma shi bai gama ba aka waye gari ma yana zuwa yana kwana shikenan to kawai sai aka yanta shi aka yanka mabudi aka bashi to sai da ya karanta littafan ta kaf sarki ya tabbata ga Allah mala yace wa ghairi zalika min as-suhuf al-kathira da ma dai waɗansu ainihin takaddu masu yawa allati ruwiyat an tabi'ina waɗanda aka ruwaito daga tabi'ai wallati kanat hiya al-asas waɗanda waɗannan ainihin wato a littattafai da rubuce-rubuce na tabi'ai sun kasance hiyal asasa asani wato su ne tushe na biyu ba da sahaifin sahaba bayan takaddun da sahabbai suka rubuta radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda da su tabi'an da sahabban gaba daya an gane lamma ullifa wa sunnifa fil qarnaini as-sani was-salis yayin da aka yi ta rubuce-rubuce aka yi ta tsara takaddu a cikin karni na biyu wato karnuka guda biyu da na biyu da na uku to waɗannan lokaci an rubuta waɗannan takaddu kwarai da gaske abinda wannan karatu na yau namu yake so ya maka shi ne yadda sahabbai suka yi ƙwazo wajen yada sunna da aiki da ita da rubuta ta to tabi'ai sun yi haka kuma har sun ƙara fiye da yadda malamansu suka yi kawai abinda karatun yake so ya ce maka kenan don haka duk abin da sahabbai suka yi na yada sunna da karantar da ita da haddace ta to tabi'ai sun yi haka kuma har sun kara akan haka Allah madaukakin sarki ya taimaka anan ya kamata mu saurara insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za a tashi juhudul imamaini Umar ibn ibn Abdul Aziz wa ibn Shihab ibn Zuhri fi tadwin sunna akwai manyan limamai guda biyu a musulunci Umar dan Abdul Aziz da Muhammad ibn Shihab ibn Zuhri su ma sun yi kwazo kwazansu tare da cewa su ɗin tabi'ai ne a amma sai aka ware su saboda su kwazansu ya sha bamban da sauran gama garin abin nan sun yi kwazo na musamman shi wannan umar dan abdulaziz malami ne kuma sarki ne yi amfani da ilimi da kuɗi da sarauta na daga cikin bambancin da mai sarauta yake da su akan wanda yake malami ne fa hasab na daga cikin bambancin abin da mai sarauta yake da su akan wanda yake mai kuɗi ne fa hasab misali lokacin da nake tattaro littafan dan fojiyo jama'a akwai ƙauyen da in naje na samu wani sai na lallashe shi ma tukuna ya saurare ni saboda yana kallo na ma ba yahude ne don in na zaunar da shi algafa ta malam eh mu almajiran ku ne littattafanku da muka gada waɗanda su ɗan hodiyo suka rubuta shine muke yawo muna tattarawa za mu zuba su a kwamfuta don duniya ta gani to in na ce kwamfutan nan to sai kalle ni kama wani bai kude sai na yi ta lallashin shi wani ma sai ka hada da sadaka wani kuma sai ka ɗaga kafa sai ka je ka dawo yanzu irin waɗannan stresses ɗin da wahalhalun da na sha idan da mai sarauta ne ni ina inda nake ko sai in ce hakimi kaza ya kawo min malami kaza sai a zo a kawo malamin da shi da littafin sai su zaman tahiya a gabana sai in ce duba cikin kayan ka dubo kaza eh kawo sai in ce eh sarkin dogare eh karbo wannan alaga ta mala eh in an gama zaka da ka karba shikenan ko kun gane jama'a Allah wani dattijo da naje na same shi a wani ƙauyen azar ni ba ma na iya tuna ƙauyen muka yi ta tata burza da shi ta tata burza da shi ya ce ai su sun san sharrin yahudawa wallahi yahudawan za a kai wa littattafansu to ba za su bayar ba sai da naje bauchi naje na tuwo mishi da wani dattijo tukuna alƙafata malam wannan ai su ne suke karantar da karatun ku wannan kullun ya maka addu'a a rediyo kaza kaza kaza kaza ce to ai kaji nan ma sai aka ballo rikici ce to ai duk malamin da ke shiga rediyo ma dan duniya kai Allah ya kwashe sa Allah dai kawai ba mu lada amma wallahi an sha wahala jama an sha saboda za su ganni da generator a boot da da printer wannan mai kama photo starting machine to sai su dauka kai wannan is too good ya ya zama dan Allah ne wannan akwai wata mana to haka abin yake to to Umar ibn Abdul Aziz malami ne kuma sarki ne kuma mai kudi ne to sai ya hada kai da da da da da zuhuri sai suka yi wannan aikin to zamu zo mu ji to tabi'ai ne da sai a saka su cikin wannan jiran gyar tabi'ai amma sai aka ware su saboda sun yi amfani da ilimi da kuɗi da sarauta sai suka yi aikin to sai aikinsu ya bayyana har ma so da dama za ku ga malam zai gyara wani kuskure wanda ya gyara mana shi a baya aka yi ta tunanin cewa ai ma sai a zamanin tabi'ai musamman suyudi yana faɗi cikin alfiya na cewa ibn shihabin amirul lahu umar ibn shihab shi ya fara rubuta hadisai wanda ya umarce shi shine umar to haɓaka aikin ne yanzu misali wannan aikin da nake na littafan ɗan fodiyo maryam abacha ta ba da naira miliyan biyar yau shekara goma sha takwas jami'ar ɗan fodiyo ta yi miliyan biyar ta bayar jami'ar ɗan fodiyo ta yi amma sai aka cinye kudin a lokacin na ce ni ko miliyan ɗaya su ba ni suka cinye kudin yanzu ana nan ana sake yi da umarnin sarkin musulmi ko kuma an yi tun a zamanin wancan da ya rasu wanda a bayan centenary 2004 aka rarraba idan ka kalli kwalitin aikin yana nan a makarantar na wasu daga cikinsu in ka kalli kwalitin aikin ko ɗaya bisa ɗarin nawa bai kai ba amma nasu sai aka buga aka wasu littafan ma a barkace aka rubuta su ko kun fahimta jama'a wasu littattafan na arabiya din sai aka tashi amma sai aka shirya su akan satin na littattafan boko sai dai ka rinka kayan tafan arabiya ai haka ake bude su ko haka ake budewa ha to amma sai aka shirya su ta haka amma aka yi taraba aka ce waɗannan littafan ɗan hudu ne sarki aka yi musu ado green white green aka yi musu fenti kaga da yake ni ba sarauta ce da ni ba ga nawa aikin da quality da sauransu amma shi yasa ba yadda ba su ba su mini wayo su karba suna karbewa zuwa za su ce su suka yi yanzu kamar wani abin nan ne gashi nan ina jin na wani wani abokin mu ne da suka sace shi wasu je sun kashe shi rahmatullahi alaihi wani na fassara fuladanci ka gan shi wallahi jama'a haddaki na yake kawo yana nuna mana ayola muna yola matashi ne yana zuwa hakan yana karantar da umdatul ahkam da wasu littafai yana dan samun sharhi a wurina sai yake ce min yana yin fassarar qur'ani na fulatanci sai yana kawo mini ina duba tun da dai ba jin fulatancin nake bai yana duba yana abin haka ta can aka yan wani abu suka sace shi nan can wajen huntuwa ma tun daga yau lafa can wajen huntuwa aka zo aka samu motar shi ne ba mu san dai wallahu alam sun kashe shi ne aka yi kawai sai gashi yanzu masarautar lami da ta buga ka gani gashi majalisa lili shehu usmanu befodi gashi adamawa fombina nigeria gashi su suka buga kaji su suka buga sai suka ce su suka yi wallahi nashi ne saboda wai na son ga maka in baka da sarauta ko to sai dai Allah ya ji kanka kawai mujalladi biyu suka yi amma ina duba a wani wuri duk da banjin fulatancin na sai na samu akwai wani matsala haka na magana ga wanda na sa ya aiko mana amma sun ce dai sun gyara suna nan za su sauka fiye mujalladi biyu ne gashi na fulatanci wallahi shi kada ya rubuta abin shi ba wanda ya taimaka mishi amma da yaran sai suka je sai suka dauka suka buga kuma sai suka ce su ne ko da si acknowledging yayi wani contribution a ciki babu babu kawai gashi nan sai aka ce majalisar malamai ta shehu dan fodi ta adamawa fombina ita ce ta rubuta shi gashi nan gashi ma sun yi abin nan da da me yake da suna wannan akwai mukaddima da larabci ba inda suka ambaci sunan shi sam ba a ma ambace shi haka abin yake suna yin irin wannan da yawa wallahi ka je ka sha wahala ka rubuta sai su yi maka wayo a wancan lokacin ba yadda ba su yi mini wayo ba tun daga gwamnatin kebbi da sauransu wannan wannan sarkin nan da aleru ya kora wa yake da suna jakolo jakolo hannun gida ba yadda bai ta aikowa ba yana nan lashirin cewa wai ai kawai za su gani ne kaji ni ne wawa ko ban san kwamfuta ba jama'a ni ne wawa wai in ba su a flash za su gani ne kaji fa a flash ka bayar a gani za a da maka da shi sun karɓi kuɗi ne mai yawa sun abin nan sun ci wanda ya ja musu rikici sosai Allah ya kiyaye a nan za mu saurara kamar yadda muka aje za a rinka wannan karatu kwana uku a mako ranar litinin tsakanin magariba da isha ranar laraba irin yau da safe karfe shida zuwa karfe bakwai da rabi ranar juma'a shida zuwa bakwai da rabi amma za mu rinka takaita gaskiya a rinka tashi bakwai da kwata insha Allah saboda haka za mu yi kokarin mu kula da lokaci din karfe shida sosai insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka